بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu na fatawa daga Darul Hadith shiri na musamman da yake zuwa muku domin bayani game da kwanaki goma Zulhijja da kuma bayani akan layya kamar kullum muna tare da malaminmu da yake amsa mana tambayoyinmu Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar kuma mala ya riga iso cikin wannan shiri namu alaga ta mala barka isowa barka ne an zura shi bana to insha Allah kai tsaye zamu koma zuwa ga malam domin mu ji zuri da mala yayi mana cikin wannan shiri daga bisani sai mu karanto tambayoyin masu kallo da saurare wanda kuka aiko mana su insha Allah akan maka Allah ku tabba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci cikin wannan kafata mu ta albani tv kanwa da shan Allah da ƙarshen wannan shiri na fatawa daga darul hari Allah ubangiji ya samu dace kamar yadda malami mai gabatarwa ya ambata wannan shiri ne na musamman game da ibadan layya da kuma ababen da suke da alaka da ita ita wannan ibada ta layya tana komawa ne zuwa ga tarihin abin da ya faru da annabi Ibrahim da ɗansa Ismail alaihi wassalam. Kamar tarihi yake nunawa, Allah madaukin sarki ya nuna wa annabi Ibrahim a mafarki cewa kamar da Allah ya ambata ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur ma za tara. Yace ya kai ɗana na yi mafarki Allah ya nuna mana cewa ina yanka ka to ka duba ka gani me ra'ayinka game da mafarki. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Yace ya kai babana ka aikata abin da aka umarce ka satajidi ne insha Allah min sabiri zaka same ni daga cikin masu haƙuri Allah ya bada labarin cewa sun mika al'amarin su ga Allah falamma aslama wa tallahu lil jabi yayin da suka mika al'amarin su ga Allah shi uban ya yadda ya kashe ɗansa don Allah shi kuma ɗan ya yadda ubansa ya yanka shi don Allah sai Allah yake cewa sai muka kiraye shi فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا aka ce mishi ka gaskata gaskiyar da aka nuna maka a farki dan su annabawan farkin su wahayi ne sai Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai kuma muka fanshi Isma'ila da wani abin yanka mai girma wajalna alihi fil akhirah sai muka wajabta haka ga waɗanda suka zo a baya wannan shine asalin tarihin ibadan layya da muka lura a ciki akwai wato gaskata Allah da kuma wato kawwala al'amari ga Allah da kuma yadda ka yi asarar kome dan Allah isa za ka sa dukiyarka ka sai rago ko saniya ko raƙumi kuma ka yanka ka zubar da jinin a gun yan duniya su ga wannan ai kai asarar dukiyarka ai ka ka abin nan din dukiyarka kuma duk tsayarka ba ka saka ba ka cinye wannan ragon ka kashe dole za a ci ai sadaka ai kyauta hala kai da kai abin nan din kai layyan bai fuka tsire da wani dan kwano kankani da mata suke saka nama a cikin sama yan kwaya shida ko takwas shi na rabon kan sauran sai dai ka ga a taraba to haka za ka haƙura ka yanka dan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wannan ibada kuma ya ci gaba da yin ta ko da yaushe a rayuwarsa tunda aka shar'anta ta musamman a zaman Madina da haka malamai suke ganin cewa mafi karanci a ce sunna ce mu'akkada ko kuma a ce wajabci ne akan wanda yake da hali Nabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya da raguna wani lokaci yayi iyalan shi da shanu wani lokaci kuma ya ba da umarni a yi a tarayya a cikin shanu din da raƙuma kuma ya yanka ya ce wannan dan ni kaina da kuma al'ummar gidana da kuma sauran al'ummar musulmi waɗanda ba su samu hali ba don haka malamai sun yi maganganu da yawa da rubuce-rubuce akan wannan ibada wadda ake so a yi ta ranar goma ga wata din nan ko sha ɗaya ko sha biyu gaskiya abin da ya kamata mu ambata a nan shine wato dabbobin da ake laye da su su ne waɗannan dabbobi da Allah ya kira da samaniyatu azwaji wato dangogin dabbobi guda takwas wanda zaka ga hudu ne kenan wato raƙumi namiji ko raƙuma ta mace saniya bijimi kenan ko saniya ta mace sannan rago wato tinkiya kenan ko tinkiya ta mace sannan sai kuma kadduwa akuya kyalla ja akuya wato ta namiji ko mace kaga an samu takwas sai kuma sharaka wato mutum bakwai za su iya tarayya akan dabba daya amma dabban nan sharaɗin ta zama raƙumi ne ko saniya sannan akwai muwasafat game da shekarunsu idan akuya ce ko tinkiya to mafi karanci ta zama shekararriya. Wasu malamai suna ganin raguna fararen tumaki babu laifi a yi da wanda bai kai shekara ba idan girman shi ya kai manzili. Idan sani ya ce sai ta shekara biyu. Idan raƙumi ne sai ya shekara biyar. Wasu kuma suna ganin shekara hudu. Wannan game da wasu faɗin su kenan. Sai game da falala wanne ya fi falala abin da ya shahara a bakin mutane shine cewa rago ya fi falala. Sai su ce saboda daɗin nama. to wannan magana ce mashahuriya amma mai rauni yasa take da rauni saboda yanzu cewa saboda daɗin nama to wani dalili ne yace daɗin nama shine abin nema domin Allah dai abin da yake cewa lan yanala Allah luhumuha wala dimahu daɗin nama ba shine abin da Allah yake nema ba wannan ya shafe ku ne ku mutane sannan daɗin nama wani abu ne nisbi akwai wanda a gun shi rago ya fi daɗi akwai wanda a gun shi kuma saniya ta fi daɗi sannan ha'ila da nama yana da alaƙa da iya gyara shi yanzu kamar yan uwanmu yarbawa da ke kudancin najeriya ɓarin su da rago mafi yawa sun fi jin daɗin akuya ta fi musu daɗi sannan mutanen ƙasashen larabawa sun fi jin daɗin naman raƙumi ya fi musu karama da nuna isa kuma sannan ya fi tsada sannan muka kalli ko da kiyasin yaushe za ka sai rago dubu tamanin wani ya sai saniya dubu ɗari uku wani ya sai raƙumi dubu ɗari shida dukan ku kuma kun wannan dukiya kun sadauka da ta ne ga Allah sannan kuma a ce mai wancan dabbar na naira dubu tamanin ya fi lada ina zai yi haka a kiyasi na lissafi duk mu cire ma wannan gabaki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yake bayani akan lada da falalar zuwa sallar juma'a da wuri ya yi bayani akan ƙawa'id da suke nuna fifiko wajen falalar sadaka ya ce wanda ya zo ya wanka ya sammako ya jijjifi ya zo sallar juma'a da wuri yana bai ce faka annama karraba badna ladan shi kamar ladan wanda ya yi sadaka wanda ya nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yanka raƙuma. Su ga shi wajen neman kusanci zuwa ga Allah abu na farko da inda yanka ne raƙuma. Sannan na biyu baka anna ma karraba ya shi bakara saniya. Na uku baka anna ma karraba shatan shine rago da tinkiya da akuya da bunsuru su shigo ciki. Sannan na gaba da wannan baka anna ma karraba da jaja da kuma baka anna ma karraba bai ba. So wannan hadisin ya isa hujja da zai nassanta mana menene falala yadda wancan ya fi shahara kuma kamar da muka ambata wani shiri na baya wani zai ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rago yanka kware kuwa ana cewa ma shi kanshi Isma'il din rago aka yanka amma da shi wannan ofarinahu bi zibhin din ana cewa haka to za iya bada amsa akan wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗabi'arsa a ayyukan da yake yi musamman da suka shafi irin wannan wanda akwai wahal da jiki ko akwai wahal da dukiya ko akwai hanyar da zai ba jama'a damar su samu sassauci sai ya ɗauki mai sauki shi yasa ya daina yin sallah ashan dan ka farlanta mana ita shi yasa baya yin azumin annabi dawuda shi yasa ya bar yin misali shi yasa ma anan ya zaɓi shi bare yanka rago saboda masu ƙaramin ƙarfi su samu ba laifi masu ƙaramin ƙarfi su ma su samu shi ne yanka rago ana iya wannan taujihin sannan muna iya cewa na Ismail wannan shar'u man kabla na ne za mu yi aiki da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi zai ƙara cewa ga abin da ya fi ku da haka ya jama'ar musulmi musamman mawadatan mu wanda kuke da kuɗi isassu ku dinga yanka raƙuma ku dinga yanka shanaye ni da Hausa yara ku shanu eh za ga mutanen mu kanawa Allah ya saka musu alkhairi suna yin wannan ibada sosai saboda in ka yanka isasshen nama abinda ake so da naman nan dama ba za ka taskace ne ka ci ka ci sai ka ga ya isa a rarraba wa talakawa da makwabta da masu karamin karfi da almajirai da sa'il wal kowa ya samu sannan yanzu shi sa yanzu sa kan shi kawai in aka yi ganda shi sai a je a fararraka shi a zo da shi masallaci wannan usabe na masallaci da ba inda suke samu abin da za su ɗan ci musamman ranar sallah halin sufa irin ranar sallah nan ma na fiye ma babu sai a kawo musu wannan ganda can da la'asar a suyo biredi a aje fiya wata su su sha su ma su gode kai ba abin da za ka yi da shi tumbi kawai da kayan cikin saniya ya ishi ya ishi mutane garki to amma an kayan ka rago shi rago a tsaye ne yake da kwarjini da karama amma an kayan ka shi daga ga kawai babu wani nama na arziki wanda kai ma baka samu ba mutanen gidanka bai ishe su ba barantana kuma na waje sannan kuma ga yanayi ya zo saboda ɗabi'an wato demand and supply na kasuwa za ga rago darajar shi ta kasaita ta kazanta yanzu rago sai ga dace a kwanan dubu ɗari uku kamar za a sai iphone rago jama'a wani irin bala'i ne wannan wannan dubu ɗari uku za a yi sayar sa da ita wanda saɗin nan zai wadata kowa ya samu a ci a abin nan rarraba wa talakawa da ustazai da almajirai da zawarawa da marayu da masu bara kowa a ce mashi gashi shi ma ya samu sai galadanka ya fi yawa saboda ina wa kaina nasiha da sauran al'umma cewa mu gyara tunaninmu game da raguna din nan mu dinga yanka manyan dabbobi waɗanda za a samu isasshen wadataccen abin da za a ci a sha a yi kyauta a sadakar kowa ya samu so wasu masa'il da suke da alaka da wannan shine cewa idan mutum ya tashi siyan dabban layya ana so ya sai ƙosasshiya mai kyan halitta mai kyan siffa mai daraja wajen tsada da sauransu kan ya je ya samu wata wannan wata wata kabuzu da ake cewa ko ta tani ganta na haka ya siyo ta ya ce tana majina tana abin nan wala ta yi mummul khabisa min hudu kuno wala ta bi afiya idan shi za ba ki to nan sai ga an tuce shi sai ka dauko sunan rago yana mara haka ko yara ne kamar S ya kama shi bai da wani kuzari to mai dai bane wannan sannan ana so ya zama kuma dabbar wato lafiyayya ce ba ta da wani aibi kamar mai ingishi ko mai ido daya ko mai kaho daya duk wannan ba a yi layya da su sannan wata matsala da watakila ban san ko ka tambaya akai ba mutane suna tambaya akan yi ma mamaci layya Allah ta gaskiya ba a mamaci layya mamaci ya riga ya mutu faqad afda ila ma amila in kuna son wani bai amfani shi to kuma yi sadaqatul jariya amma layya so kuke zo ku samu karin nama da sunan shi amma akwai siga ɗaya da ake yi mamaci layya da malamai suke ganin mutum ne ya riga ya sai dabbarsa ya ayyana dabban layya ce sai Allah ya mai rasuwa wannan suka ce an riga an ba Allah ita ba daidai bane a sake yanka wannan ma duk da sabani tsakanin malamai amma gaskiya ina fi gamsuwa da wannan fallawar cewa an riga an ba da ita ba ta cikin dukiyar gado ko kuma wanda kafin ya mutu ya wasiya cewa cikin dukiyarsa a sai rago a masa layi to za a masa na wannan shekara amma ba za a ci gaba da yi amun ba da amin ba eh wallahu alam bari mu bashi haka watakila wasu tambayoyin za su buƙaci wani tsarin Allah ya saka da alheri lalle wannan gaba farko a har ta cinye mana rabin lokaci sai za mu dawo rabin lokaci insha Allah sai mu saurari tambayoyi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba da yan uwa masu kallon mu da sauraron mu barka mu da sake dawowa cikin wannan shiri namu na fatawa daga dawal hadisi kafin mu tafi hutu na rabin lokaci mun ji mala yayi mana cikakkun bayanai gamsassu game da layya dabbobin layya da kuma wasu hukunce-hukunce daga cikin tambayoyi da aka aiko a alaga wata malam mai tambaya yana cewa to shi yana iya hada tsakanin rago da saniya kwarai kuwa idan ana da wadatan ka sai rago kuma ka sai saniya babu laifi zara ma ka sai rago ka sai saniya ka sai rago ka sai akuya masha Allah ma wato ya cika samaniya ta ruwa ta ruwa kuma a cika ce sa na wani yawa rago na hajiya ne sauran kuma na mutanen gida ne Anas dan Malik gidan shi ana yin layya da dabbobi da yawa sun har yara jirajirai kowa da nashi za a lissafa ce wannan nawa ne wannan nawa ce wannan nawa ne duk za a yanka su shi babu laifi haka insha Allah mai tambaya ta gaba tana cewa shin mata na iya yanka dabba su da kansu?
Eh abinda aka fi so ga mai layya ya yanka da kansu in biyu. So idan mace za ta iya tana da jarumtaka da taurin za ta iya yankawa. Wani ko namiji bai da wannan abin nan dauriyan dauriyan sharai. To idan za ta iya tana tana da kama da maza shi da ta yi Allah ya bada sa'a.
To mai tambaya ta gaba yana jin ko sarkin fawa ne? Yace idan aka bashi yankan dabbobin mutane da yawa. kowanne sai ya ambaci sunan ne shi in ya zo yanka?
A ai ba ambato bane dama dama niyya ce inda za ka yanka bismillahi Allahu akbar kana si a ranka cewa wannan ragon Alhaji wani wannan ragon wanci eh wannan niyya ce kawai a cikin zuciya ba shi sai mai tambaya ta gaba yana cewa ina batu game da cewa ana so ranar sallah mutum ya fara ci daga naman da ya yanka eh gaskiya ne wannan yana cikin mustahabbat idan mutum zai yi layya to ana so ranar sallah da za a je idi kai ya ci komai shi za ake so a yi gaggawa a yi sallar idi kan mutane su kwara kuma ba azumi ba ne kama baki ne kawai zaran an dawo sai a yi marmaza a yanka dabbar bayan liman ya riga yanka tashi kuma a fitar da wani abu a gasa ko a dafa ko a gyara shi da za a iya ci to wannan mustahabi amma ba dole bane idan mutum yana da wani safe ya ji ta tashi da sallah
Allah ya saka da kai a mai tambaya ta gaba yana cewa a ina hukuncin a biya wanda ya yanka daga nama ko a ba shi fata ko kai da kafa shari'a ta hana sai da naman layya sai dai a ci a kyauta a yi sadaka a sada zumunta sadaka in an ba mutum sunan an biya shi kaga kamar an siyar ke siyarwa ta hanyar musayan sabis da wani abu sadaka bai halasta sai dai a bashi da kuɗi ba ana yi ba kuma a bashi da sunan kyauta ko din ko tukwici.
Mai tambaya ta gaba yana cewa to shi ne bai samu yin layyansa a ranar goma ba. To idan ya yi a ranar sha ɗaya yana da ladan wannan kwanaki goma nan?
Eh zai iya yanka dabbar shi ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku har zuwa faɗuwar ranar gune da sha uku. Amma ladan wanda ya rana ta biyu tabbas ba zai kai kamar da ya rana ta ɗaya ba. Haka wanda ya rana ta uku bai kai waɗanda suka yi a wadancan ranakun da gwargwadon kusancin ka da ranar farko gwargwadon na ikon ladan ka insha Allah. mai tambaya ta gaba yana cewa shin idan ya yanka nasa dabban ya ya kamata ya kasa nama?
To, malam fikiru suna cewa mustahabbi ne a kasa naman gida uku. Sai dai wannan kashin bai nufin kashi na keke da keke. Wato wani sashe ka ci kai da iyalanka a gida wani sashi ka bayar da shi kyauta wato kyauta shi ne mutanen da suke abokan zumunci yan uwa dangi masoya makwabta kashi na uku kuma wanda za a ba da shi a matsayin sadaka wato wanda za a ba talakawa da mabukata da marayu da masu karamin karfi to wannan kuma kowanne za a yi shi ne gwargwadon al'adar mutanen wajen akwai al'adar da suke a gurinsu ana raba shi ne ɗanyi abu laifi don ka raba ɗanyi wasu kuma sai an gyara ya kama mutanen ƙashi sakkwato za su yi mishi wani ganda da suke ne ko abin nan balangu haka a aitaci mu kuma nan a raba wasu su nan na nufin nan ƙasar zaria a ba mutanen cikin gidaje a ba su ɗanyi saura kuma a soya a ɗan dinga kukulawa a leda ana aika musu wanda aka san an bashi wannan an bashi aiki to wasu yaran kuma za ka ga ba haka ake na san wasu gabar da su kuma za ka kawai farfesu ne za a yi da la'asar a yi ta rabawa gida-gida na nama ya danganta da kowa al'adunsu.
Allah ya saka da alkhairi. A mai tambaya ta gaba yana cewa shin yana iya yin nasa yankan da daddare?
Eh ana iya yanka da daddare a cikin ɗaya daga cikin maganganun mutane cikin masana wato malamai babu laifi don an yanka da daddare amma dai an fi so a yanka shi da hantsi. Eh, duk tsawon rana ana yanka ko da yaushe, amma an fi so a yanka da hantsi.
Ah, wannan mai tambaya yana cewa ina gaskiyan da ake cewa ana son mutum ya ya ɓoye wasu nama har zuwa ranan ashura ne ko?
Na'am. To wannan wato wata guda ke. Wannan gaskiya al'ada ce kawai ba ta da asali a shari'a. wani nama da za a aje musamman don ashura domin don cika ciki kenan da aka ciki warai cika cika bid'a ce cika ciki ba sunna bane asalin shi da alaka da wasu makiya ahlul baiti su ne nawasib wanda wai suke murna cewa ranar da aka shi Hussein ta zagayo a wannan mummunan tunani ne su da ɗan shi'a da suke maimaita bakin ciki duka matsayinsu daya bid'a suke yi ba daidai bane saboda ka ba bukata aje wani nama don cika ciki kamar da babu bukata a aje wani bindi ana aje bindin rago da wata binnan wata idan ne wani tunanin cewa wai rana alkiyama wannan bindin shi zaka kama ka haura ka haura sarari to kaga wannan ai shiri ta ce inda ai ba tafiya kake kiyama da shi ba da da san da ka bi sai a tattara su a sa masu alkafa da akwai hadisi da dama da suka zo game da halalan layya mun kau da kai akan saboda ba su inganta ba
Allah ya saka da alkhairi wannan kuma yake cewa fatan layyansa yana iya baiwa wanda ya mishi gyaran naman kyauta?
eh ina ji ai mun amsa irin wannan cewa zaka iya bashi kyauta inda ya gyara nama ko wani ka bashi kyautan fata ko wani abu ko kai masallaci ne da ake al'ada yanzu akai masallatai su hada su siyar su dan rage abin da expenses na masallaci masallaci kwarai da wannan duka ya halasta insha Allah insha Allah a sai mai tambaya ta gaba yana cewa a miji ne yake da wadata da hali haka matar ita ma idan miji ya yi a madadin su ya wadatar koko ita ma dole sai ta yi in tana da wadata bai wadatar ba in Na'am.
tana da wadata ita ma ta yi domin na mawadata ne na'am yawa kamar yadda ai handset din mijinta ya bai wadatar na ta ko za ga mahala na ta ma ya fi nashi haka ne ya karawa kallon yawa da haka Kwarai da mata musamman a nan ƙasa ba su ba son sa yi kwarai yin- suna wallahi da suna da shirgen wayo subhanallah.
ba su son yin layya kuskure ne Na'am. Allah ya saka da alkhairi. A mai tambaya ta gaba yake cewa shine yake da halin siyan dabba guda kuma yana da mahaifi ko mahaifiya ɗayansu wanda shi ma bai da hali. To idan ya siya yana iya haƙura shi ya ba mahaifin ko mahaifiyar.
eh haka ne idan mutum ya yana da iyaye wanda suke dattawa kuma ya ga maslaha cewa in ya ba su ya fi mai maslaha babu laifi dan ya ba su saboda akwai wani dattijan da watakila a sanadiyar wannan sai ku Kwarai da sabani da shi cewa ne yayi layyani ban yi ba to kai sai ka hakura ka bashi sai Allah ya buɗa maka ba wai dan hakan shine asali abin da ya ba ba saboda a rayuwa ana duba meye maslaha me abin da zai kawar daga fitintunu da rigingimu Ah, kuma wataƙila baban naka ah, ya saba duk shekara yana yi ko kai kake masa shekara da shekaru to bana a ce bai yi ba ah, ga jikoki suna jiran shi ba zai samu jin daɗin rayuwarsa ba idan faranta masa rai kai sai ka hakura ka bashi din babu laifi aka haka insha Allah A mai tambaya ta gaba ta ce ita ce am, take a gida sai ya zan akwai masallacin idin da sun idar da nasu amma na kusa da inda take ba su idar ba da wanne za ta yi amfani wajen yanka dabbarta Da na sarki na'am da wani ne na sarki to wata gida masallacin idin ba shi ne na kusa da ita shine ba asali so na wannan zahira ta yawaita Na'am.
masallatan idi wani abu ne daga cikin alamun tashin alkiyama masallatan idi masallatan juma'a masallatan hamsu salawat sun yi yawa idan aka idan aka bi ba a yi hukunci ne da al'asu sai a kauce musu gaba daya Eh, yanzu misali a nan garin zaria masallatan idi na da su kusa dozin biyu yanzu wanda kuma asali kamata ya fi a haƙura a yi ƙwaya ɗaya sai in maslaha ta tabbatar da akwai buƙatar wanda sai a buɗe na biyu haka maslaha ta tabbatar akwai na uku sai a yi na uku kuma wannan maslahar malamai ya kamata su auna ta su ga eh akwai buƙatar yanki kaza ko guri kaza a ba musu da masallaci amma ga ba haka ake ba wannan wata fitina ce Allah ka ah, sa mu gama lafiya so da haka idan ka shiga cikin rudani akan wannan limamin da ya yanka da nashi ya kamata ne aiki ko ba da nashi ba to ka jira har sai na sarki ya yanka wato shine masallaci na ɗaya kenan ko kuma ka jira kawai sai an yanka ko ina babu gaggawa yi ba kai azhar ba ko ina sun yanka maka
saboda ya ci nama ya malayan da
Allah sai Allah ya saka da alkhairi. A to me tambaya ta kusa da ƙarshe ko ta ƙarshe wanda za mu ɗauka a cikin shirin namu na yau yake cewa a shin yana iya karɓan bashi wajen siyan naman layya?
Na'am, a bashi wanda dama kana da kuɗin amma ba su zo ba ne. Kamar misali a ce ‘yan albashi ne ya zo tsakiyar wata ko kafin albashin ya zo hannu, aka iya cin bashi kai layya babu laifi akan haka. Ya bambanta da bashin da zaka ci wanda zaka zo daga baya ka fara tamiya zaka biya. Wannan ya zama irin abin da ake cewa sallah ta wuce ta bawawa da bashi. Duk da haka in ka ci ɗin ka yi ta yi falayyar amma dai khilaful aula ne ga wanda bai da wata hanya sananniya bai da wasu kuɗi ajiyayyu da yake jira ya samu ya biya sai ya je ya anshi bashin wanda ake rabawa ma'aikata kawai ya je ya karba sannan albashin shi ba wani mai tsoka ba ne nan da watanni shida zai takura shi da iyalansa to kaga wannan laifin tawa kanshi in ya je gaskiya ya takura wa kanshi kuma ba a yin ibada da haka
Allah ya kallil saka amali ma tutiqun kwarai da gaske. A mai tambaya ta ƙarshe insha Allah wanda za mu ɗauka yake cewa shi ne aka yi masa haihuwa kamar yau ana sallah saura mako guda daidai. To sai ranar sallan kenan ya zan yana da ƙarfin siyan rago ɗaya ne. Shin akita zai yi da ragon ko kulayya?
eh idan akika ta ci karo da layya to akika ake saboda ita haƙƙi ne na shi ɗan adam shi jinjirin haƙƙin sani kaga har aka ce wanda ba a yi mishi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle yayi wa kansa ya girma kaga layya kuwa ba haka bane ta wuce ta wuce kuma tana maimaituwa ba kai bana ba kai ba shi ko wannan hakika kullu mauludin murtahanun bi aqiqati to aqu anhu yawma sabi insha Allah ya ce kowane yaro ne da aka haifa yana mutuncin shi na na tsaye mutuncin shi rahan ne it at stake is at stake with da wannan hakika sai an yanka masa ranar bakwai da sadaka a wani lokacin hakika ita tafi ƙarfi fiye da layyadin wallahu ala Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu a lokacin namu ya kawo jiki kwarai da gaske a nan zamu ji halin zamu shirin sai Allah kai mu mako na gaba a madadin hukumar gidan talabijin na Albani TV kainuwa da shan Allah da waɗanda suka taya mu kawo muku wannan shiri kamar yadda kuka ga shirin kuka saurara malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi dr kabir abubakar amin asgar ni muhammad abdulkadir shifu abu uwaisa nake cewa mu tara a mako na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah
sa ta jira yau